أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همذه ونفخه ونفسه بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول ما ألا مدوككين سركي da ya ba mu dama haɗewa a wannan masallaci da ake cewa masjidus sahaba a wannan yammaci na alhamis 23 ga wannan wata na almuharram hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara ta 445 wanda ya dace da goma ga watan takwas shekara ta 2023 miladiya yau majalisi ne na aqida da muke karanta sharhin kitabut tauhid na babban malamin nan Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala a yau za mu tashi babi na 30 daidai babi na 30 قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله مالا الله جكان صدقافر دوانا آية يبوئي وانا بابي إنان كاغا sai malam ya sanya wannan aya ta kasance ita ce matsayin tarjama ta wannan babin kenan za mu iya cewa abin nufi da wannan babin bisa ga wannan tarjama a iya ce mishi babul mahabba babin da ke bayani yake tattaunawa ƙalƙashin almahabba almahabba shine so da ƙauna wannan babin zai yi bayani dalla-dalla game da abin da ake ce mishi almahabba so don Allah ina fata mun gani nan malam Allah shi kanshi da rahama yana so ya bayyana mana cewa wannan babi na mahabba babi ne mai girma a cikin abin da ya shafi tauhidi saboda ita mahabba so da kauna nau'i ce daga cikin nau'ikan ibada shi yasa duk wanda ya so ya kaunata tare da Allah wani wanda ba Allah ba to haƙiƙan ya yi shirka da Allah maɗaukakin sarki wannan shirka kuma shirka babba ina fata mun gani kenan mahabba so da ƙauna nau'i ne daga cikin nau'ikan tauhidi ko nau'i ne daga cikin nau'ikan ibada idan ko ya tabbata so da ƙauna nau'i ne daga cikin nau'ikan ibada bai halatta ba sarrafa ta zuwa ga wani Allah ina fata mun gani bai halatta ba sarrafa ta zuwa ga wani wanda ba Allah ba maɗaukakin sarki saboda mahabba ƙauna da so tana daga cikin mafi girman nau'ikan bauta duk wanda ya so wani wanda ba Allah ba tare da Allah to hakikan ya abka a cikin shirka mai girma ina fatan mun gane matuƙa irin san da ya masa so ne na bauta so ne na bauta to ‘yan uwa so ya kasu kashi biyu’ kashi na farko so na bauta wanda so na bauta wajibi ne ya kasance an yi shi ga Allah shi kaɗai maɗaukakin sarki ba a tara Allah da wani a cikin so na bauta wanda so na bauta shi ne san da zai kasancewa tattare da shi akwai ƙasƙantar da kai zuwa ga masoyi akwai risinawa da ƙasƙantar da kai da kuma kushu'i a wurin wanda ake so ake ƙauna wannan shi ne so na bauta to wannan san bai halatta ba a karkatar da shi zuwa ga wani wanda ba Allah ba kamar sujudi ne ya halatta a yi shi ga wani wanda ba Allah ba saboda me sujudi mine ne nau'i ne daga cikin nau'ikan bauta to in ko bauta ce haƙƙi ne na Allah shi kadai waninsa baya tarayya da shi a cikin haƙƙi na bauta yadda sujada da yanka dabba zuwa ga Allah da yin bakance ga Allah ibadu ne masu zaman kansu da ake yi ma Allah shi kadai haka so na bauta ba a yi ma kowa shi sai Allah son da ke ɗauke da ƙasƙantar da kai zuwa ga abin so abin ƙauna ba a yi shi ga kowa sai ga Allah shi kaɗai maɗaukakin sarki ina fata mun gane kenan kaga irin wannan son bai halatta ba a yi shi ga wani wanda ba Allah ba irin so na bauta tanda yana tare da ƙasƙantar da kai da risinawa ga Allah maɗaukakin sarki shi yasa malamai suke cewa game da abin da ya shafi tarifin ibada suke cewa al'ibada ghayatu dhil ma'a ghayatul hub ghayatu dhil ma'a ghayatul hub maƙura wurin ƙasƙantar da kai ina fata mun gari tare da kai maƙura wurin so da ƙauna ka ƙasƙanta da kanka a kan abin da kake so sannan ka so shi matuƙar so da ƙauna kaga irin wannan son ba a yi makuwa shi sai wa sai Allah wannan shi ne so na bauta shi yasa ibada ‘yan uwa tana kafuwa ne akan ababe guda uku dukkan bauta tana tsayuwa ne akan ababe guda uku na farko so na biyu jin tsoro na uku sarai so tsoro sarai idan wannan ababen suka haɗu akan bautar da kake yi ma Allah to wannan bauta ingantattar bauta ce amma da an rasa waɗannan ababen guda uku tattare da bautarka to bautarka ba cikakken bauta ba ce bauta ce wadda ba ta inganta ina fatan mun gani kenan dole a samu almahabba sannan a samu alkhawf sannan a samu arraja ina fatan mun gani shi yasa malamai suke cewa duk wanda ke bautar Allah da so kadai to wannan sufi ne ina fata mun gani mai bauta ma Allah da so kawai wannan sufi ne saboda sufaye su suke riya cewa suna bautar Allah ne kawai don san shi ba wai don ƙauna aljannarsa ba ko don jin tsoron wutarsa ba kawai don Allah abun bauta ne don abun so ne suke bautarsa kawai ba sa jin tsoron wutarsa ba sa jin tsoron aljannarsa ba sa san aljannarsa ba sa jin tsoron wutarsa kenan suna bautar shi ne don so da kauna kawai har suke cewa to in babu wuta fa kenan ba za ka bauta ma Allah in babu aljanna fa sai ce kenan ba za ka bauta ma Allah wanda hakan kuskure ne bata ne bayyanan ne annabawan Allah madaukakin sarki dukansu suna bauta ma Allah tare da ƙaunata abin da ke wurin Allah na jin ƙai da rahama da kuma nisanta abin da ke wurin Allah na azaba da abin da ya tattala ga wanda suka saba mishi ina fata mun gane innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in annabawan Allah haka suke yusari'una fil khairat suna rigangantu wurin aikata ayyukan alkhairi wa yad'unana raghaban wa rahaba sannan suna bauta mana in ji Allah ragaban tare da suna kwaɗayen abin da ke wurinmu na rahama wa rahaban tare da jin tsoron abin da ke wurinmu na azaba wa kanu lana khashi'in sannan sun kasance game da mu Allah khashi'ina masu jin tsoron Allah duk wanda koyi kuskure mu hanyar annabawa da mutanen kwarai ya ɓace mu hanyar daidai ina fata mun gani ba abin da ya ja su ga yin hakan sai taƙaita aljanna da kasancewarta kawai lambu ne da ababen ci da ababen sha da ababen ɗoke sha'awa haka suka ɗoki aljanna kawai wanda wannan ba shi ba ne haƙiƙanin aljanna ina fatan mun gani haƙiƙanin aljanna ‘yan uwa shi ne ganin Allah a cikin gidan aljanna yarda Ubangiji a cikin gidan aljanna ganin Allah da yardarsa sun fi duk wata ni'ima da aka tana da gidan aljanna haka ne ko ba wani abin da mummune za su ni'imtu da shi su ji daɗi mai ni'ima wanda ya fi komi jin daɗi cikin gidan aljanna sama da ganin Allah maɗaukakin sarki da yardarsa dan duk wanda zai shiga aljanna zai ga Allah maɗaukakin sarki sannan kuma Allah ya yarda da shi wa ridwanu min Allahi akbar yarda Allah madaukin sarki ita ce mafi girma daga cikin dukkan wasu ni'imomi da Allah zai haka shiga wuta yana tattare da mi fushin Allah da kin Allah ba wai azabar da ke ciki ba kawai Allah ya fushi da kai baya kaunarka baya saka to me zai hana ka guje ma abin da zai jawo maka fushin Allah da rashin yardarsa me zai hana ka guje wa abin da zai haramta maka ganin Allah maɗaukakin sarki a gobe alkiyama me zai sa ka ƙiyin abin da zai sa ka samu yarda Allah me zai sa ka ƙiyin abin da zai sa ka samu ganin Allah gobe alkiyama idan kaga ka ce wai za a bautan Allah ne dan san shi kawai wannan batace wasu malamai suka ce ba wanda zai faɗi haka ma sai zindiki ina fata mun gani kenan kaga ibada za ta zamanto ibada cikakka ce karɓaɓɓa ingantatta idan ta kafu akan wannan ababe guda uku so da tsoro sannan da mi da sar zamanto kana ƙaunata kana san Allah maɗaukakin sarki kana san abin da ya tanada na ni'imomi shi yasa kake bautansa kake bin umarninsa kake aikata abin da ya ce a kai a aikata kake nisanta abin da ya hane ka ƙaunarka da sanka da shi ka gan shi gobe alƙayamacin gidan aljanna haka kana nisanta abin da ya hane ka ne don guje ma fushinsa da ya rashin yarda shi a gare ka da kuma hija sha makance ka da ganin shi gobe alƙayama ina fata mun gane yana kaga ahlus sunna suna bautar Allah ne akan al-muhabbatu wal khawf wal raja' ina fatan mun gani Allah ya samu dace kenan kaso na farko muka ce shine so na bauta wanda ke tattare da kaskantar da kai ga Allah madaukakin sarki wannan ba a yi makowa shi sai Allah ba a tara wani Allah da Allah cikin wannan nau'i na so yin hakan kafirci ne yan hakan shirka ce da za ta aukar da kai zuwa ga barin musulunci ina fata mun gani sai kaso na biyu so da ƙauna wanda ba bauta ba ne wannan kuma nau'i guda hudu ne na farko mahabbatun tabi'iyya so na ɗabi'a ina fata mun gani so a ɗabi'ance wanda ɗabi'a ce ta mutum ko halitta kamar san mutum da abinci ko kamar yadda mutum yake so yake ƙaunata abin sha da nau'ikan kayan sha da so na ɗauke sha'awa ta halal kamar aure da makamantansu kaga wannan so ne ko kuma ƙauna ne amma ba so bane na bauta ba so bane na ibada so ne na ɗabi'a yin sa halal ne babu laifi ga wannan so baya cin karo da na farkon ina fatan mun gani sai nau'i na biyu na so shine mahabbatu ijlal so na girmamawa so na girmamawa kamar san ɗa ga mahaifinsa mahaifin da ma kafiri ba ko mushirki saboda ɗa yakan so mahaifinsa so na girmamawa da karramawa da mutuntawa haka ne ko? saboda mahaifi ya kyautata ma ɗansa ya tarbiyantar da shi haka ku dole ya mi ya so shi ya ƙaunace shi ya girmama sa irin wannan so so ne abin ƙauna abin nema ina fata mun gani sai nau'i na uku daga cikin nau'ikan so shine muhabbatu ishfaq so na tausayi da jin kai kamar yadda mahaifi ke son ɗansa kaga uba ko uwa sukan so ɗansu so na mi na tausayi da jin kai irin wannan so babu lafi a cikinsa nau'i na hudu muhabbatu musahaba ƙauna da so na abokantaka san mutum saboda abokinka ne san mutum saboda kun haɗa ma'aikata guda da shi san mutum saboda kuna sharika ta kasuwanci da shi san mutum a matsayin ɗan gidanka ko mai gidanka san mutum a sanadiyar fatauci ya gama ku akan hanya a ga wannan so ba su ba ne na bauta so ne na ɗabi'a da babu lafi game da irin wannan so to waɗannan nau'ikan son ba sa daga cikin nau'ikan so na bauta ba laifi ba ne don mutum ya yi su ina fata mun gani wane ne so na bauta san da ke tare da ƙasƙantar da kai ga wanda kake so da rasina masa ina fata mun gani an gane misali san yadda masu bautar kabari ko shehi suke son shehi akan shehin nan za ku iya ɓata da shi akan shehin nan za ku iya kulla gaba da shi ina fata mun gane kuma so da kaunata da yake yi ma shehin nan zai iya sa shi ya bauta ma shehin nan ko shehin nan ya umarce shi da abin da yake saban Allah ne ya masa da'a da biyayya akan haka kaga wannan so ne na kaskantar da kai so na khudu'i zuwa ga wannan masoyi wanda ba a yi makuwa shi saiwa sai Allah shi kadai subhanahu wataala ina fatan dai an gane to wannan shine bayani a takaice ga dangane da abin da ya shafi so kenan zaka iya kaunatan mutum zaka iya kaunata abinci ko abin sha zaka iya kaunata danka da ka haifa ko kuma da ya kaunaci ma'aifin da ya haife sa da makamantansa daga cikin nau'ikan so da kauna na ɗabi'a wanda waɗannan ba laifi bane matukar san bai ja ka zuwa ga saba mu Allah wanda in jan son da kauna ya ja ka zuwa ga saba mu Allah kaga wannan so ya zamanto abin aibi san matarka kar ya sa ta sa ka saba ma Allah haka ne ko karta baka karta memoir ta ce ka je ka ciko mata da fanafanai na zamani na kalle-kallen haramun da kai ka san ba tarbiyya ta musulunci ba ce amma saboda santa da kaunarta kana ganin ba ka iya saba mata ba sai ka yarda ka saba ma Allah dan ka kyautata mata kaga wannan son ya jawo mi to ka gani ko arme ya ƙare an yi rabuwa ɗaya biyu uku a shar'ance wanda ke nuna an rabu rabuwa ta gaba ɗaya ta da ba za ta dawo ba sai ta auri wani amma saboda santa da ƙaunarta sai ka keta wannan haddin na shari'a kuma ka dawo da ita kaga wannan son ya afka ka cikin mi cikin saba ma Allah ina fatan mun gani malaci wa qaulullahi ta'ala da faɗa Allah maɗaukakin sarki wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah wa minan nas daga cikin mutane wani bangare na mutane kenan mushrikai kenan man yattakhidhu min dunillahi andada akwai wanda suke riƙar wasu kishiyoyi min dunillah wanda ba Allah ba dan andad jam'i ne na annid wanda nid shine shabih wan nadhir ash-shabih wan nadhir akwai wanda suke rikar wasu kuma bayan Allah a matsayin kishiyoyi ga Allah yuhibbunahum ka hubbillah suna son su irin yadda suke son Allah sun daidaita ƙaunar waɗannan kishoyin Allah da Allah daidai kaga wannan ita ce soyayya ta mi ta shirka soyayya ta mi kuma ta kafirci ka daidaita san wani da san Allah tattare da Allah yuhibbunahum ka hubbillah suna san ababen bautarsu suna san gumakansu suna san waliyansu da shehunansu ka hubbillah kamar yadda suke san Allah daidai wa daida Allah ce wallazina amanu ashaddu hubban lillah waɗanda ku suka yi imani da Allah kololuwar san su shine ga Allah madaukakin sarki kawai ba sa haɗa wani Allah da Allah a cikin so da ƙauna irin so da ƙauna na ibada ina fatan mun gani kaga wannan ayat tana nuna mana ƙarara cewa daidaita wani Allah da Allah a cikin so na bauta shirka ne kafirci ne ka so shi irin yadda kake son Allah Allah za ka so shi saboda shi ne mahaliccinka za ka so shi saboda shi ya rayar da kai za ka so shi saboda ya maka ni'imomi da dama wanda ba ka iya ƙididdige su za ka so shi ka ƙaunace shi ka bauta masa don neman alfarmasa da abin da ya tanada na alheri ga duk wanda suka bauta masa ka ƙasƙantar da kanka a gaban ubangijinka don shi ya maka komi ba ka da wani abin bauta a madadinsa to duk wanda kama irin wannan so wani wanda ba Allah ba to ka daidaita shi da Allah maɗaukakin sarki wanda wannan kafirci ne shirka ne ma'abuci wannan yayi ridda ba shi ba musulunci ina fatan mun gani wa qawlihi da fadar Allah madaukakin sarki qul in kana aba'ukum ko qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum ko sami wa ashiratukum وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيل الله في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين Allah ce kul in kana aba'ukum kul kace musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kul kace musu in kana aba'ukum idan ya kasance aba'ukum mahaifanku uwayenku kenan wa abna'ukum da ƴaƴan da kuka haifa wa ikhwanukum da ƴan uwanku wa azwajukum da matayenku wa ashiratukum da danginku wa amwalun iqtaraftumuha da dukiyar da kuke tarawa wa tijaratun takshawna kasada da kasuwancin da kuke tsoron karewa shi da lalacewa shi wa masakin tardawna da mazamni gidaje da kuka yarda da zama a cikin su ahabba ilaikum min Allah wa rasuli su suka fi soyuwa zuwa gare ku daga Allah da manzon shi wa jihadin fi sabilihi kuma su suka fi soyuwa a gare ku sama da yin jihadi dan ɗaukaka karmar Allah fatarabbasu to ku yi daku ku jira hatta ya'ti Allah bi amri har lokacin da Allah zai zo da al'amarin shi shine azaba da uquba a gare ku wannan ayan malamai suka ce ta sabko ne akan wasu ɗaiɗaikun masu imani da suka ki su yi hijira su tafi tare da musulmi zuwa garin Madina saboda suna ga idan suka yi hijira za su rabu da iyayensu za su rabu da 'ya'yansu za su rabu da matayensu za su rabu da danginsu za su rabu da kasuwancinsu haka za su rabu da dukiyoyinsu duka za su yi asararsu za su rabu da gidajen da suke rayuwa a ciki dan duk wanda zai hijira zai bar garin kafirci ne zuwa garin imani zai bar inda ake takura mashi zuwa inda ake bashi lafiya ya bauta mar Allah yadda yake so to da suka dubi wannan sai suka zamna bisu hijira ba don san matayensu da 'ya'yansu da dukiyoyinsu da gidajensu da ababen da Allah ya ambata a cikin aya sai Allah ce to in haka nan ne ya fi soyuwa zuwa gare ku fatarabbasu to ku yi ɗan jira ku jira har Allah ya zo muku da azabash saboda Allah baya shiryar da mutanen da yake fasikai ne kaga sai Allah ya ambace su da sunan wa fasikai wanda asalin fasikci shine fita daga da'a Allah madaukakin sarki sun fita daga barin da'a kaga wannan ke nuna ashe wanda suka yi hakan mumunai ne ba su kafirta ba amma sun aikata laifi saboda sun fifita san abin duniya sama da san Allah da mazan shi da shahadi fi sabilillah saboda asalin ababen da aka ambata yana nuna ashe son su ba aibi bane ba son su ba illa bane ba ina fata mun gane dan son su so ne na ɗabi'a so ne jibili da Allah ya halicci mutane akan haka san iyaye san ƴaƴa san dangi da ‘yan uwa da makusanta, san dukiya, san kasuwanci da gidan da kake zaune a kai, kaga wannan duka su ne na ɗabi'a. Duka san su ba abin zargi ba ne, yaushe yake zamantowa abin zargi idan ka fifita san waɗannan al'amuran sama da san Allah da manzan shi sama da yin jihadi fi sabilillah. Shi yasa ayat sai ta zargi su. Ina fatan mun gane, amma da za ka so wannan abubuwan, so wanda ba zai sa ka saba ma Allah ba kai ba abin zargi bane a wurin Allah sai lokacin da ka fifita san su sama da yadda kake san Allah da manzon shi ko sama da yadda kake san ɗaukaka addinin Allah a wannan lokacin kai abin zargi ne Allah ya ce baya shiryar da mutanen da yake fasikai ne wannan shari'a ana nihin shari'a ta tawfiqi shari'a ta gamdakatar shari'a ta imani Allah ba zai ba su damar su yi muwafaqa ba su yi imani Allah ba zai shiryar da su ba shiryar da za ta tsirar da su gobe alkiyama ina fata mun gani saboda shari'a kala biyu ce akwai hidayatu irshad hidayatu bayan akwai hidayatu tawfiq wal iman shari'a ta maka bayani a nuna maka hanya ta shari'a da hanya ta bata dan ka zabo da ta dace da kai wannan Allah ya yi ma kowa haka Allah ya turo annabi ne don yamma mutane bayani na hidaya ta shari'a ga inda ya kamata ku bi ga inda ya kamata kar ku bi kowa an sanar da shi wannan amma ka karba ka yi imani ka aikata abin wannan yana hannun Allah kada ita ce hidayatut tawfiq wal iman ina fata mun gane to fasikai kullun saboda fasikancin su da dage wasu akan saba ma Allah bayan sun san gaskiya to sai Allah ya tabbatar da su akan batarsu إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب هاجن sakamakon kafircewa da suka yi suka kikin bin gaskiya bayan ta bayyana musu sai Allah ya kama su da kin yin imani ko da sun so su yi imani daga baya sakamakon abin da suka aikata na farko falamma zagu azagha Allahu qulubahum lokacin da suka kiya suka karkace ma gaskiya sai Allah ya karkatar da zukatan nasu ba za su karbi gaskiya ba daga baya ina fatan mun gane to waɗannan ababe ababe ne wanda san su ba abin zargi bane so lokacin da ka fifita san su akan san Allah da ma'aikin shi ka so iyayenka sama da san Allah da manzon shi ya za ka so iyayenka sama da san Allah da manzan shi idan iyayenka suka fore ka da aikata wani abin da ya saba ma umarnin Allah da manzan shi ka musu biyayya a kai ka ganin ka fifita san su akan wa san Allah da manzan shi mahaifanka suka ce sai ka aske gemi wanda annabi ya hana aske gemi ko sai ka aske ka saba manzan Allah ka yi da'a gawa ga iyayenka wanda ka fifita san iyayenka sama da san Allah da manzan shi ina fatan mun gani an yi rasuwa ‘yan gida suka haɗa kanka akan dole sai an yi sadaka kwana uku da ta kwana arba'in da ta shekara kai yarda ka bi su akan hakan tare da cewa ka san hakan sabon Allah ne da sabon manzan Allah da saba matafarkin manzan Allah to kaga ka fifita san su akan san Allah da manzan shi shi yasa ba za ka ma iyaye da'a ba a cikin abin da yake saban Allah ina fata mun gane la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah babu wani abin halitta da za a masa da'a a cikin saba ma ubangiji shine mahalicci gaba daya innama ta'atu fil ma'ruf ku sani kawai ana yin biyayya da da'a ne cikin abin da shari'a ta yarda da shi ina fata mun gane haka ba za ka so ƴaƴanka ma akan Allah da manzon shi ka saba ma Allah ko manzon Allah akan ƴaƴanka wannan ba daidai bane san su da ƙaunarsu da san hira da su da annashuwa da su da san faranta musu rai ka kawo musu abin da ke saba ma Allah ne da manzo a cikin gida ka bude musu arawe bantakatarar ko suna kallon fasikanci suna kallon fajirci suna kallon lalata da yadda za a gurɓata musu ɗabi'unsu masu kyau saboda san su da ƙaunarsu su matsa maka baba kawo mana dan san su sai ka kawo musu kaga ka bi son su ka saba ma san Allah da manzon shi wannan duk bai dace duk abin da zai sa ka saba ma san Allah da manzo ka so diyanka akan shi to kar ka aikata shi ka fifitar da san Allah da manzon shi sama da yadda kake san ayyanka haka ƴan uwanka kar su tirsasa ka zo ga saba ma Allah idan suka fore ka da abin da ke saban Allah ne yima Allah biyayya su ka saba musu koda ko za su kika da duk duniyar ga za su haɗu siƙiƙa a kan kaso Allah ka yarda da siƙiƙa kaso Allah ya fi maka Allah ya so ka kowa ya ƙiƙa shi ya fi a gare ka sama da Allah ya ƙiƙa kowa ya so ka don da kowa zai so ka Allah ya ƙiƙa ina amfaninka me zai amfana maka haka idan ko Allah ya so ka kowa ya ƙiƙa me zai cutar da kai babu shi haka mata yanka kansu sa ka saba ma Allah kakka zaɓi ra'ayinsu akan saba ma Allah da mazashi ina fata mun gani yawwa bayan su haka kasuwancinka baɗa kuɗinka da kai kawonka cikin harkar kasuwa kar ya sa ka jinkirtar da yin sallah a cikin lokaci cikin jama'a ana ta hada-hada haraka na shigowa ana ta kankamawa sai ka ƙi zuwa sallar jama'a cikin lokaci tare da lima a masallaci don ka karɓi wannan dukiya kar ka yi haka ina fata mun gani rufe ka sai ka je masallaci ka yi sallah tare da jama'a sai ka dawo a ci gaba da al'amura duk abin da zai same ka ba zai kuskure maka ba abin da ko ka gaba ka samu ba diddibara ka ba za ka iya samun shi shi yasa ka yi da'a ga Allah ka yi biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam duka dai haka kenan karka fifita wani akan Allah madaukakin sarki ta yadda zaka bi umarnin shi ka saba ma umarnin Allah madaukakin sarki ko kuma umarnin manzon shi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an anas anna rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in akhrajahu wa lahumā anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره أنكر بو حديثي دق أنس للي منزل الله سيرادة من شاء الله سبت أغريش قادج لا يؤمن أحدكم ɗayanku ba zai yi imani shi ne malamai suka ce ana kore asalin imani ne ko kamala imani wanne ne cikin bin la yu'minu ahadukum ɗayanku ba zai yi imani asalin imani ake korewa ko kamala ta imani barakallahu fikum ana kore kamala imanin ɗayanku ba zai cika ba ba zai kai inda ake so ba wai ba ana nufin ya kafirta ina fata mun gani saboda idan ka ce yana kore asalin imani bi mana ya kafurta ke amma idan ka ce ana kore kamala ta imani bi mana akwai ragowa a cikin imanin imanin ɗayan ba zai cika ba ya kai inda ake so hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi har sai na kasance ni ne mafi soyuwa gare shi min waladihi daga ƴaƴansa wa walidihi da mahaifansa wannasi ajma'in da mutane gaba ɗaya kenan ba da za a yi ka samu kamala ta imani sai ya kasance annabi shi ya fi soyuwa a wurinka sama da ɗan da ka haifa annabi shi ya fi soyuwa a wurinka sama da mahaifan da suka haife ka sannan ka fi son annabi akan dukkanin mutane wanda ya samu wannan mataki shine wanda imaninsa ya kammala ya samu kamala ta imani kenan akhrajahu bukhari da muslim suka fitar da wannan hadisi walahuma haka hadisi ya tabbata daga bukhari da muslim anhu daga anas harim qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah tsira da mace Allah subhanahu a gare shi yace thalathatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman dabi'u guda uku duk wanda dabi'un nan guda uku suka kasance tattare da shi zai samu ɗanɗanon imani ashe imani yana da ɗanɗanon yaushe za ka shi ɗanɗanon imani idan aka samu waɗannan halayen guda uku tattare da kai kenan wannan wani ma'auni ne wanda kowa zai iya auna kanshi da wannan ma'aunin ya ji hal yana jin ɗanɗanon imani ko ba shi na farko an yakuna Allahu wa rasuluhu a habba ilaihi mimma siwahuma ya kasance Allah da manzan shi su suka fi soyuwa a gare shi sama da wanda ba su ba ya fi son Allah da manzan shi sama da kowa wanda ba Allah da manzan shi zai bi da'a ga Allah zai yi da'a ga manzan Allah ya saba ma kowa ba zai yarda ya saba ma Allah da manzan shi don ya birge wani ba na farko kenan wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah ya so mutum baya son shi dan komai kawai yana son shi ne dan Allah ina fata mun gani yana son shi ne dan Allah saboda mutunan kwarai ne mai halayen kwarai mai da'a ne ga Allah da manzon shi yana kiyaye salloli guda biyar a lokaci mutum ne makarancin alkur'ani malami ne almajiri ne mutunan kwarai ne ya shi yana son shi dan Allah kawai saboda masoyi ne ga Allah madaukakin sarki ina fata mun gane ba yana son shi bane saboda abokin shi ne na kasuwa ba yana son shi bane ba saboda neman wani abin da yake so ya samu kalkashin hannayensa ba yana son shi bane saboda wani garadi na rayuwar duniya yana son shi ne kawai dan Allah da wannan soyayya tana da falalan gaske tana da matsayi sosai ga wanda ya sifanta da wannan sifa ta son wani ba yana son shi bane kawai so ne dan Allah sana daga cikin mutane guda biyu wanda annabi ba da labari guda bakwai wanda za su shiga inuwa al'arshi a radda babu wata inuwa sai wannan inuwa ta Allah wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi mutum biyu da suka yi soyayya dan Allah su haɗu dan Allah su rabu dan Allah wani mutum ya fito zaya wani wuri sai Allah ya so ya jarrabe shi sai aka turo mala'ika ya yi dako a kan hanyar da za ya bi ina fata mun gani aka turo mala'ika ya yi dako a kan hanyar da za ya bi yana zuwa sai mala'ikan na ya tare shi da sifa ta mutum ya tambaye shi wani ina za ka ci zan je wata alƙarya ne nan zan isa wani wuri ne wata alƙarya ya ambata mashi sunan alƙarya zai je wurin wani dan uwana ne ina san shi ne kawai dan Allah sai ce ba abin da ya fiddo ka kawai sai san shi da kaunar shi dan Allah sai ce ba abin da ya fiddo shi sai san shi da kaunar shi dan Allah kawai zai je ziyara sani dan kawai yana san shi dan Allah yace ba wai zaka ziyarce shi bane dan ya taba kyautata maka kana so kai ma kame da wannan kyautatawa yace a'a ba wai dan ya mana ihsani ba ko dan ya kyautata mini ko dan ya yi wani wani abu yace a'a kawai zan je in ziyarci shi ne kawai don ina son shi don Allah sai to ka sani ni fa ma'aikin Allah ne zuwa gare ka bi ma'ana mala'ika ne Allah ya turo ni zuwa gare ka ya ce in ce maka Allah yana son ka irin yadda kake son shi wanda ke nuna girman soyayya don wa don Allah ba ka so shi bane don kudin shi ba ka so shi bane don matsayin shi ba don ka so shi bane don mulkin shi ba don kaso shi bane don wata bukatar da kake so ka samu tattare da shi kawai kaso shi ne don Allah saboda masoyin Allah ne yana son Allah da manzon Allah wannan yana da falalan gaske wa an yakraha an ya'uda fil kufri sannan mutum ya ya kyamaci ya koma cikin kafirci ba da iz an qadahu Allah min bayan Allah ya tsamar da shi daga barin kafirci mutum ya riga ya musulunta ya kawo musulunci da imani ya kyamace yin ridda da koma cikin kafirci bayan Allah ya tsamar da shi daga barin kafirci kama ya karahu an yulqa fil nar irin yadda yake kyama yake kyashin a jefa shi a cikin wuta to duk wanda ya tara waɗannan halaye tattare da shi zai dinga jin ɗanɗanon imani tattare da shi wa fi riwaya a cikin wata riwaya la yajidu ahadun halawatal imani hatta ila akhirih ɗayan ku ba zai taɓa samun ɗanɗanon imani ba har zuwa ƙarshen hadisi وعن ابن عباس قال قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك ومن ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا رواه ابن جرير وقال ابن عباس في قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب قال المودة حديث دق عبد الله دان عباس yake cewa man ahabba fillah duk wanda yaso ya kaunata fillahi a cikin Allah idan aka ce fillahi yana iya zamantowa ana nihin a cikin addinin Allah ka so shi ne saboda yana san Allah yana san annabi yana san addinin musulunci yana san ayyukan alkhairi ko kuma ka so shi ne sababin sababi sababin san ka da shi shine Allah kawai madaukakin sarki ina fata mun gane wa abghadha fillahi yaqi dan Allah yaqi ka ne kawai dan baka san Allah ko dan kana aikata sabo ko kana saba mu manzon Allah ko ya zamanto kai fajiri ne fasiki ne sai ya ƙi ka don haka ba wai don ya taɓa bugunka ba ba don ya taɓa kasa ka wurin aure ba ba don ya hana maka abin hannunsa ba ba don ya taɓa maka wani abin da bai dace ba ka ƙisa ne kawai saboda mutum ne mai saƙo saboda Allah na ƙin irinsa to duk wanda ya kasance ya yi haka wa wala filla sannan ya jibinta don Allah ya so ya taimaka don Allah wa'ada fillahi ya ƙulla adawa da ƙiyayya saboda Allah fa inna ma tunalu wilayatullahi bidhalik to ku sani kadai ana samun taimakon Allah da soyayyar Allah bidhalika da haka kenan ba a samun soyayyar Allah da taimakonsa sai lokacin da aka so dan Allah aka ƙi dan Allah aka so aka taimaka dan Allah aka yi adawa dan Allah walan ya ji da abdun ta'amal iman da ɗaya bawa ba zai taɓa samun ɗanɗanon imani ba wa in kafurat salatu ko da ku sallar shi ta yawaita wa saumuhu azumin shi ya yawaita hatta ya kuna kazalika har sai ya kasance kamar haka ina fata mun gani ba a samun hakan da yawan sallah ba a samun hakan da yawan azumi da makamantansu akan samu haka ne idan aka so dan Allah aka ƙi dan Allah aka taimaka aka so aka shiɓanta don Allah aka ƙulla adawa don Allah ina fata mun gani ka so mutum saboda yana son Allah ka so shi saboda yana son addinin Allah ka so shi saboda yana taimaka ma maras ƙarfi da marasa shi ka so shi ko da bai baka ba idan yana yin alheri ka so shi ko da ya maka ba daidai ba saboda yana son Allah yana son manzon Allah ka ƙi mutum ka ƙyamace shi saboda yana saba ma Allah saboda yana yin ababen da su dace da shari'a ba ko da ko ya taba cin mutuncinka ko da ya maka ba daidai ba ko da ya kasa ka wurin aure ba shi bane abin hangenka saboda baya san Allah da manzon shi shine kai kake kallo shine ma'auni a wurinka ina fatan mun gane kar ka kishi dan kungiyar ku ba guda ba ce wanga dan kungiya kaza ne wanga dan kungiya kaza ne ka so shi dan wannan kungiya ko ka kishi wannan ba daidai bane bai dace kawai ka so shi saboda yana son gaskiya ka so shi saboda yana da aqida mai kyau ka so shi saboda yana da kan manhaji mai kyau kar ka so shi kalkashin wani garadi ko wata fa'ifa ko wata kungiya ko wata alaka da makamantarsu ina fatan mun gani to ba za ka samu ɗanɗanon imani ba sai ka kasance haka ko da ko sallolinka da azuminka sun yawaita wa qad sarat ammatu mu'akhatin nasi ala amri dunya yace to yanzu fa ya kasance galibin soyayyen mutane ta kasance ne akan al'amarin duniya wannan fa sahabi ne ke gai a zamaninsu mafi tsarkin lokaci da ya tattara mafi alherin mutane in zamaninsu ya kasance mafi yawan mutane sun kulla soyayya su ne akan al'amarin duniya ina ga zamaninmu yau eh wani zai soka zai soka ne dan kawai kana son fartin shi dan farti kaza ne ko da kai kai ne mafi fashircin mutane ko da kai fasiki ne lalatacce ne matukar dan fartin su ne zai soka zai kika duk da kasancewa ka mafi alherin mutane saboda baya fartinka ba dan fartinka bane ko baka san shi duk imanin shi duk aikin alherin shi duk yawan sallar shi duk ɗabi'un shi na gari ba za ka kamte shi saboda baya baya cikin ƙungiyarka baya cikin fartinka kaga wannan an kafa soyayya akan me al'amarin duniya wanda hakan bai dace to kaga mu zamanin mu kenan ashad nawa ne yau suke kulla soyayya su akan cewa mutum dan fartin mu ne ko dan ƙungiyar mu ne nawa ne suke haka za ka ga ƙungiya za ta karɓi mutum ta yarda da shi duk bandan shi duk zalincin shi duk babakeran shi duk rashin mutuncin shi za a so shi saboda yana ɗan ƙungiya ba za a ƙi shi ba saboda yana ɗan ƙungiya amma duk salahan mutum duk kirkin mutum duk abubuwan shi na alkhairi matuƙar baya ci wannan ƙungiyar za a ƙulla adawa shi saboda baya ƙungiyar da hakan ba addini ba ne ina fata mun gane kaga mu a yau irin wanga ababe sun yawa ababen nan sun yawa Allah ke shi mai kare wadhalika la yujdi ala ahlihi shay'a yace ko duk wanda suka kulla soyayya su akan wani al'amari na duniya wannan ba zai amfana musu amfanin komai ba ba zai amfana musu komai ba rawahu ibn jarir ibn jarir ya fitar da wannan hadisi wa qala وقال ابن عباس عبد الله بن عباس yace fi qawlihi ta'ala dangane da fadan Allah madaukakin sarki wa taqatta'at bihimul asbab yace qala al mawadda abinda ake nihi da al asbab al mawadda bi ma'ana wa taqatta'at bihimul asbab a wannan yinin na tashi al qiyama soyayyar da aka yi da wadda ba a gina ba dan Allah ba ta farkin musulunci ba za ta yanke ba za ta amfani ma abotan waɗannan masu soyayya ba الأخلاء يومئذ بعضهم بعضا بعضهم لبعض عدو مسويا أولن ينن شاشا سمكيا جونان سيما سجن سورة الله وبا القيامة باوة تسويد ذاتي أنفاني سوسيد أكا جنك على شمي سن الله دقاء غمزان الله هنا فاتم من جانب فيه مسائل شوانا باب أكوي مسألولي الأولى مسألة تفرقوا آية البقرة منجي بياننا آية تشين سورة البقرة الثانية مسألة تبيو تفسير آية براءة منجي منين فسر آية براءة آية, آية تشين سورة براءة كنا قل إن كان آباؤكم الثالثة مسألة أكو وجوب تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال وجبتشن قدمت سويا من زعل صلى الله عليه وسلم أكري da iyalinka da dukiyarka ina fata mun gani wannan shine ma'auni na soyayya ta gaskiya ga manzon Allah ka so annabi ka kaunace shi wanda kaunatarsa shine yi masa da'a da biyayya cikin abin da yace kai da abin da yace karkai shine ta'atuhu fi ma amara yi masa da'a da biyayya cikin abin da ya foro tasdiquhu fi ma akhbar gaskata shi cikin abin da ya faɗa wajtinabu ma naha anhu wa zajar nisanta abinda annabi ya hana kuma ya tsawata akan akan abin wa alla yu'badu Allah wa alla yu'badu wa alla yu'badu Allah illa bima shara sannan ba za a bauta ma Allah madaukakin sarki sai da abinda annabi ya koyar wannan ita ce zahirin kaunan manzon Allah ba kauna da baki ba ta da awa ta ƙarya mu ne masoya annabi wane makiyin manzon Allah ne kaga shine bid'a harakan maulidi harakan wane ne duk wani abu da yake na sakarci na bid'a zaka tattare da shi za'i da an taba shin wai shine masoyin manzon Allah wanda ƙarya ce masoyin manzon Allah ba shi ba bid'a ba shi ba bid'a man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun wanda ya kirkiri wani abu a cikin wannan al'amarin namu addinin mu kenan ma laysa minhu wanda baya cikin sa fa huwa raddun abin za a mayar mai da kansa ba za a karba man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun duk wanda ya aikata wani aikin da babu umarnin mu akai wannan aikin za a mayar mai da kayansa ba za a karba ba to ya za ya dan bid'a ya kasance masoyin manzon Allah ba zai taba yiwa ba masoyin manzon Allah shine mai yin da'a da biyayya ga annabi abinda annabi yace yayi yayi abinda annabi yace karka yi karka yi karka kirkira ka sa cikin addini abinda babu shi a cikin addini da suna addini ina fatan mun gane amma yau nawa ne masu cika baki da cewa su ne masoyin manzon Allah su suka fi yawa to mu ba da awa muke kallo ba dalili da hujja muke nura da ita me dalilinka da ke nuna cewa kana son annabi me hujjarka da za ta bayyana gaskiyarka cikin da'awar da kake na kauna annabi da sansa in akwai dalilai da hujjoji haka nan ne ‘yan babu mu ba ma karɓar da'awa kawai haka sai inda hujja ko dalili ina fata bin gani kenan in kana son annabi dole ka gabatar da san annabi akan san kanka sannan ka gabatar da san annabi akan san iyalinka gabatar da san shi da ƙaunar shi akan dukiyarka الرابعة مسألة هدو أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام lalle mun fahimci cewa kore imani baya nune ga fita daga cikin musulunci la yu'minu ahadukum da aka ci wannan bai nuna cewa ka fita musulunci alkhamisa mas'ala ta biyar anna lil imani halawatan lalle imani yana da wani dandano qad yajiduha al insanu wa qad la yajiduha mai yiwa mutun ya ji wannan dandanan mai yiwa kuma ba zai ji wannan dandanan ba as-sadisa mas'ala ta shidda a'malul qalbi al-arba'a ayyukan zuciya guda hudu da aka ambata allati la tunalu wilayatullahi illa biha wanda ba za a samu taimakon Allah da soyayya Allah ba illa biha sai da waɗannan ababen guda hudu wala yajidu ahadun ta'amal imani illa biha ba wani daya daga cikin mutane wanda zai ji dandanan imani sai da waɗannan ababe guda hudu wanda muka ambata so dan Allah ki dan Allah taimako da so don Allah kafa adawa da ƙiyayya don Allah maɗaukakin sarki. As-sabi'a mas'ala ta bakwai, fahimus sahabi lil waƙi. Diba yadda sahabi ya fahimci waƙa'in rayuwarsu da abin da ke faruwa tattare da su. Da ya ce, An na'amatal mu'akati ala amrin duniya, galibin soyayya ta yau da ake yi ana kafa ta ne akan al'amarin duniya, ba wai ana ta bane saboda Allah. ina fata mun gane so da soyayyar da ake dan Allah ko da mutum bai maka ba ko da yana cuta maka ko da ya maka ba daidai ba inda yana son Allah da manzon shi zaka so shi ina fata mun gane ba za ka kafa kiyayya da shi matuƙa yana son Allah da manzon shi ko da ya maka ba daidai ba ko da ya hana maka duke shi ko da duk abin da ya maka matuƙan masoyin Allah da manzon shi ne ahlus sunna ne mutunan kwarai zaka so shi zaka kaurace shi الثامنة مسألة تتكس تفسير وتقطعت بهم الأسباب من فسر وتقطعت بهم الأسباب shine kenan duk wani sababi zai yanki a ran nan duk soyayyar da aka kafa ta ba dan Allah ba a wannan yinin ba za ta yi amfani ba at-tasi'a mas'ala ta tara anna min al-mushrikina man yuhibbu Allah hubban shadida shi lalle daga cikin mushrikai akwai masu son Allah so mai tsanani mushrikai suna son Allah so na gaske so mai tsanani menene illar su sun hada son Allah da naunin Allah ko sun daidaita ko kuma sun fifita son wani Allah akan Allah ko ko sun fifita son Allah akan wani Allah mai amma sun hada shi da son Allah ina fatan mun gane tana wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu ashaddu hubban lillah fada cewa ashaddu kaga wannan akwai musharaka tsakankanin masu imani da kafirai su ma suna so ashad sai dai san masu imani shine kololuwar so wanda ba a hada shi da san wani wanda ba Allah su kuma suna son wani Allah tare da san Allah suna son gumakansu kuma suna son Allah suna son Allah kasancewa shi ya halice su sun san shi ya halice su suna son Allah kasancewa shi ke kashewa shi ke raya shi ke ni'imtar da su shi ke saukar da ruwan sama amma tare da kuma suna son wasu allolinsu koma bayan Allah ina fatan mun gani التاسعة العاشرة مسألة قومة الوعيد على من كانت الثمانية أحب إليه من دينه وعيدنا مسمى أذابة مسمى دعكة ندى akan wanda waɗannan ababen guda takwas su suka fi soyuwa a gare shi sama da san addininsa wal in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum kenan ko wa azwajukum wa ashratukum har zuwa ƙarshen aya duk wanda ya fifita son waɗannan ababen guda takwas akan addini to akwai wa'idi azaba ta musamman tana jiran shi alhadiyata ashar ashara mas'ala ta goma sha ɗaya anna man ittakhadha niddan yusawi mahabbatuhu mahabbata Allah fa huwa shirkul akbar lalle duk wanda ya rike wani kishiya ga Allah yana daidaita kaunarsa da sansa da kaunar Allah madaukakin sarki fahuwa shirkul akbar wannan shine shirka babba da za ta cire shi ta fitar da shi daga barin musulunci wannan shine ƙarshen masa'il ko da nawa ake sallan su da rabi ne da cikin minti takwas suna iya karanta sharhin na abdurrahman ibn nasir sa'id قال الشارح رحمه الله تعالى من شرحي الله يجعل شد رحمه يتشي أصل التوحيد wa ruhuhu kun ga wurin ko asalin tauhidi fondasiyon kin tauhidi da ruhi na tauhidi ikhlasul mahabbati lillahi wahda kebance soyayya ga Allah shi kadai wa hiya aslut ta'alluhi wat ta'abbud lahu wanda kuma wannan shine asalin allantaka ta Allah da sansa da kuma bauta da bauta zuwa gare shi shi kadai bal hiya haqiqatul ibada bar ma kai bugu da ƙari ma almahabba so dan Allah shine haƙiƙanin bauta wala yatimmu tauhidu hatta takmula hatta takmula mahabbatul abdi li rabbi ba da za a yi tauhidi ya cika ya samu kamala sai an samu cika ta kamala san bawa ga ubangijinsa wa tasbiqu mahabbatuhu jami'al mahabbi sannan kuma soyayyar bawa ta riga dukkan soyayya Allah da bawa zai soyayya da bawa zai ga Allah ya zamanto ta gabaci dukkanin so da abin kauna wa taghlibuha kuma wannan soyayya da zai ma Allah ta rinjaye duk wani abin so da kauna wa yakunu laha hukmu alaiha ya kasance wannan soyayya ita ke da hukunci akan duk wani abin so bi haythu yakunu bi haythu yakunu sa'iru mahabbil abdi taba'an li hadhihi al mahabba yadda zai kasance dukkanin ababen da bawa yake so suna bi ne ƙalƙashin wannan soyayya mai girma ta Allah ina fata mun gani soyayya ta Allah ita ce ƙololuwa soyayya annaba da manzanni tana biyo bayan wa soyayya Allah ne za ka so su ne saboda Allah da man Allah maɗaukakin sarki ya so su shi yasa ya zaɓe su ya fifita su akan sauran bayan shi gaba ɗaya ina fata mun gani kenan duk wani so da za ka yi ma wani ya kasance ƙalƙashin san Allah maɗaukakin sarki ne allati biha sa'adatul abdi wa fala'uhu wadda wannan soyayyar da ita ce rabautar bawa gobe alƙiyama da kuma tsirarsa gobe alƙiyama wa min tafri'iha wa takmiliha alhubbu fillah yana daga cikin reshen reshen soyayya da kuma abin da ke kammala soyayya shine so dan Allah kaso mutun dan Allah wa yuhibbul abd ويحب العبد ما يحبه و ويحب العبد أشد ويحب العبد باوى يسوء ما يحبه الله من الأعمال والأشخاص يسوء أبند الله كيسو نآيك دكما متعني da abin da Allah yake so na aiki kai ma kashi kana son wannan aikin duk wanda Allah yake so daga cikin mutane kai ma kashi kana son su kana kaunar su wa yabghudu ma yubghidhuhu Allah min al-ashkhas sannan yaki abinda Allah ke ki na mutane wal a'mal da ayyukan da Allah baya so wa yuwali awliya'a ya jibanci ya so ya taimaki masoyan Allah wa yu'adi a'da'ahu sannan ya ƙi ya kulla adawa da duk wani wanda yake makiyin Allah ne wa bidhalika yakmulu imanul abd da haka ne imanin bawa yake cika wa tauhiduhu da tauhidinsa wa amma ittikhadhu wa amma ittikhadhu andadin min al-khalqi amma riƙau wasu abokanan tarayya na daga cikin halittu yuhibbuhum ka hubbillah da zai so su kamar yadda yake son Allah wa yuqaddimu ta'atahum ala ta'atillah kuma ya gabatar da da'a su akan da'ar Allah wa yalhaju bi dhikrihim wa du'aihim a gabakin sa ya shagaltu yana kora yana daga muryarsa wurin ambatan su da kiransu fa hadha min ash-shirk al-akbar to wannan yana daga cikin shirka babbar da take fitar mutum da fitar mutum daga barin musulunci take fitar da mutum daga barin musulunci alladhi la yaghfiruhu Allah irin shirkar da Allah baya yafi ta idan aka mutu ana yin ta wa sahibu hadha shirk ma'abucin wannan shirka kadin qata'a qalbuhu min wilayati al-aziz al-hamid lalle ya riga ya yanke ko kuma soyayyarsa da zuciyarsa ta yanke daga barin soyayya Allah maɗaukakin sarki mabuwayan sarki abin godiya wa ta'allaka bi ghairillah sannan ya rataye zuwa ga wani wanda ba Allah ba mimman la yamliku lahu shay'a daga wanda bai iya mallaka masa komi wa hadha sababul wahi to wannan sababin na na na alwahi sababi na wanda bai da wani makama alladhi ta'allaka bihi almushrikun wannan mushrike suka rataye da shi sayanqati yawm alqiyamah to da sannu zai yanke ranar tashin alƙiyama duk wata soyayya da aka kafa akan shirme kaso wasu sama da yadda kake son Allah madaukin sarki ko ka daidaita soyayya su da ta Allah ko kaso wasu wanda Allah ke ki to wannan soyayya za ta yanke da ƙare ba za ta amfane ka ba gobe alƙiyama ahwaj ma yakunu al-abdu li amalihi a ranar da kai ne mafi buƙatar aikin ka ya amfane ka to a wannan ranar bai zai amfane ka wa satanqalibu hadhihi al-mawadda walmuwalatu bughdan wa adawa da sannu wannan soyayya ta banza da kai za ta karkata ta kuma wannan soyayyar da kai za ta karkata ta kuma bakin ciki da kiyayya da adawa tsakankanin wanda suka so junansu kenan duk wanda suka so junansu na akan kafirci ba akan Allah madaukakin sarki ba gobe alkiyama za su la'anci junansu gobe alkiyama za su ki junansu wannan soyayya ba za ta amfane su mala ce wa'alam ka sani kai mai karatu ko mai shurare anna anwa al-mahabba salatatu aqsam lalle nau'ikan so da kauna kashi uku ne al-awwal kaso na farko mahabbatu llahi allati hiya aslu al-iman wa tauhid san Allah madaukakin sarki wanda wannan san shine asalin imani da tauhid الثاني كسو نبي المحبة في الله so a cikin addinin Allah ka so wanda ya so Allah ka so mai taimakon addinin Allah wa hiya muhabbatul anbiya ita ce soyayya ta annabawa muhabbatu anbiya illahi wa rusulihi san annabawan Allah da manzannin shi wa atba'ihim da mabiyansu wa muhabbatu ma yuhibbuhu Allah da san abinda Allah yake so min al'amal na daga ayyuka wal azmina da lokutan da Allah yake so wal amkina da wuraren da Allah yake so wa ghairihim da wasunsu kaso dukkan abin da Allah yake so aiki ne zamani ne wuri ne da makamantansu wa hadhihi tabi'atun li mahabbatillahi wa mukmilatan laha wa hadhihi tabi'atun li mahabbatillahi wa mukmilatun laha wannan ita ce take bin san Allah da manzon shi kuma ita ke cike san Allah da manzon shi ko take cike soyayya ta Allah kenan irin soyayyar da zaka ginawa karkashin abin da Allah yake so na manzannin shi da ayyuka da lokuta da zamanna da wurare da makamantansu wannan soyayya ita ke bin soyayya Allah madaukakin sarki kuma ita ke kammala soyayya Allah madaukakin sarki al-thalith kaso na uku mahabbatun ma Allah so tare da Allah wa hiya muhabbatul mushrikin ita ce soyayyan mushrikai li'alihatim ga allolinsu da suke bauta ma wa an dadihim da kishiyoyin da suka kishiyanta ma Allah min shajari na bishiyoyi wal hajar da duwatsu wal bashar da mutane wa malik da sarki wa ghairiha ko wa malak da mala'iku ko da sarki wa ghairiha da wasunsu wa hiya asul shirki wa asasu wadda irin wannan soyayya ita ce asalin shirka da fandasiyon na shirka ina fatan mun gane kaso wani tare da Allah irin yadda kake son Allah sawa'un wani icce ne ko wani shehi ne ko wani waliyi ne ko wani koma wane ne in dai zaka so shi ka daidaita san da kake mishi irin yadda kake son Allah wannan soyayya asalin ta kafirci ne kuma shirka ne wa huna qismur rabi malace kuma anan akwai kaso na hudu wa huwa al-muhabbatu tabi'iyya ita ce so na dabi'a akwai so na dabi'a wanda haka Allah ya dabi'anci mutum da irin wannan soyayya wa hiya tattabi'u ma ma ma yula'imu al-abdu wa yuwafiquhu soyayyar da take bibiya abin da ya dace da bawa kuma ya yi muwafaka da shi min ta'amin na abinci wa sharabin da abin sha wa nikahin da aure wa libasin da tufafi wa ishratin da kuma mu'amala ta yau da gobe wa ghairiha da makamantansu wa hadhihi idza kanat mubaha wannan nau'i na soyayya idan ya kasance halalce fa in a'anat ala muhabbatillahi wa ta'atihi dakhalat fi babil ibada idan ta taimaka maka wurin san Allah da yi masa da'a to za ta shiga a cikin babin bauta ina fata mun gani san abinci halal ne san nau'ikan abin sha halal ne aure halal ne da makamantansu duka halal ne amma idan za ka yi amfani da su don su taimaka maka wurin yin da'a ga Allah maɗaukakin sarki sai su zamanto ibada kayan niyyar ka cika ƙoshi don ka samu ƙarfin bota ma Allah ya yi ya sha bamban da wanda ya ne ya ci kawai don ya kore yunwa haka ne ko zan yi barci da wuri don in samu in tashi tsakar dare in bauta ma Allah kaga wannan kwanan na kasai shiga babun bauta saboda ka yi amfani da shi wurin yin da'a ga Allah madaukakin sarki da makamantansu ina fata mun gani wa in saddat an zalika idan ta hana haka wa tuwsila biha sannan aka yi tawassuli da ita ila ma la yuhibbuhu Allah zuwa ga abin da Allah baya so dakhalat fil manhiyat to irin waɗannan so na ɗabi'a sai shiga cikin abin da aka hana ina fatan mun gane idan za ka yi wani abu wanda yake halal ne ran kana san shi kuma an halatta maka ya zamanto sababi na saban Allah sai zamanto an hana wannan abu ina fatan mun gane kwana halal ne an baka dama ka yi kwana ka yi zaman ka kai kwana ma halal ne duk da jikinka yana da haƙƙi a kanka amma idan farke za ta cutar da kai ta yadda za ta hana ka ka tashi kai sallar asuba tare da jama'a masallaci to wannan falken sai zamanto laifi a gare ka ina fatan mun gane duk abin da yake halal ne in ka bi shi zai kai ka zuwa ga aikata saban Allah to sai a hana ka aikata wannan abu ko da ko halal ina fatan mun gane wa illa in ba haka ba ko bakiyat min aqsamil mubahat to irin waɗannan abubuwan sai su kasance a cikin kasa kaso na halal wallahu a'lam Allah shine mafi sani nan za mu dakata kuma na faɗa ne dai Allah ya ba mu ladan shi kuskure kuma kamar haka Allah ya fi mana gaba daya wassalamu alaikum wa rahmatullah